الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 24 ga watan Rajab hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar sha hudu ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a rana ko a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warsuwa hijirar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1250 to da mu tashi wannan shine darasin mu na 75 a jerin darussan littafin za mu tashi kuma akan sabon kitab wannan kitab ne mai matukar muhimmanci saboda yana da alaka da aƙida kwarai da gaske yana kuma da alaka da babuka na ada al'adabu ma'allahi ko al'adabu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana ma nuni ga al'adabu ma'ar shari'a ma kuma yana nuni zuwa ga al'adabu ma'an nafs kai karan kanka ta ina da ina kake kurɗa kurɗarka dangane da shari'a to sannan kuma yana da alaƙa da al'akhlaku halaye da ɗabi'u to sannan yana da alaƙa da mu'amala sannan yana da alaƙa da ibada ka iya cewa kusan duk lungun da ka kullo dangane da abin da ya shafi shari'a to wannan babi za ka ga yana da alaƙa da shi ko ita ta ɗaya ta fuska ɗaya ko ta fuska biyu aƙalla to mala ya kulla kitab sabo yake cewa kitabul aimani littafin rantsarantsi to sai dai galibin malamai ba sa fassara shi da rantsarantsa saboda in ka in ka maimaita kalmar shine jam'in hakikatan akwai kalmomin da irin wannan salon suke dauka a ce rantsarantsi yayi tafiya yana yawan tafiya yana yawan tafiye tafiye kaga ba za ka ce tafiyoyi ba ko tafiyayyu duk ba za su zama hausa ba amma tafiye-tafiye to rantsarantse amma abin da ake nufi dai rantsuwa nan ce rantsuwa shine ƙarfafa wata matsaya da kake a kai ko wani al'amari da kake a kai da sunan Allah maɗaukakin sarki shine ka karfafa wata matsayarka ta hanyar ambato wani mai girma baka da mai girman da ya kai Allah Allahu akbar kullum a sallah ce zaka zo kuwa eh zan zo wallahi zan zo yanzu wancan zuwan shine al'amarin naka fa akattahu bi dhikril mu'azzabi sai ka karfafi zuwanka da ambatan Allah wanda shine mai girma ko kuma ba zan zo ba ba za ka zo mai ce eh wallahi ba zan zo ba to yanzu ba za ka je din ba abin da nafiyu ne to yanzu shine ka karfafa da abin nan da rantsuwa ita wannan rantsuwar ana yin ta bi ahadi hurufil qasab da ɗayan haruffan rantsuwa guda uku ana rantsuwa da ba'un billahi ana rantsuwa da ta'un tallahi ana rantsuwa da wawo wadda kamar ita ce ummu babi hurufil kasab kuma duk sunan Allah da ya biyo bayan da wanda kai rantsuwar da shi yakan zama majruri ne sai zaka ce wallahi tallahi billahi duka kasara kasara za su dauka saboda abin da suke kenan ta bangaren hukunci na li'irabi to za mu karanta abinda malai ya ce inda wasu 'yan bayanai to kila su iya biyowa baya mala yace alhalifu rantsuwa ay yakuna bismillahi ta'ala so ake ya zama da sunan Allah madaukakin sarki rantsuwa namiji ne ko mace a larabci namiji ne alhalifu ana cewa alyaminu ana cewa alqasamu duk sunayen ta ne wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ina zuwa da kuma da wata ma'anar rantsuwa mace namiji ko mace a Hausa kamar mace ce ko rantsuwa to wannan rantsuwar wanda mukan yi ko shari'a ta halatta mana dan mu karfafi matsayarmu to ya kulu bismillahi ta'ala ana yi ne da sunan Allah shi kadai man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsi ya rantsi da Allah in ko ba za ka iya rantsi da Allah ba nabi ce kai mana shiru shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a aikace ba a taba jin yayi rantsuwa da wannan Allah madaukakin sarki ba akwai hadisi Allah dan Umar da ke cikin Sahih Bukhari yana yawaita rantsuwa da cewa la wa muqallibil qulubi la kan ba haka abin yake ba wa muqallibil qulubi ina rantsuwa da mai jujjuya zakata kaga rantsuwa ce wannan wawun din ta kasance rantsuwa yi wa aikace ga yadda yayi sannan kuma a magance ga yadda ya faɗa mana so da dama kuma zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi ko wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake a hannun shi ko ina rantsuwa da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake a hannun shi to rantsuwa dai duk wanda zai yi yayi da sunayen Allah wainan sunayen Allah suna nan da yawa in ka iya guda casa'in da tara ka san su ka san ma'anarsu ka rika roƙon Allah da su to ta da kulun jannata za ka shiga aljanna inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'i nasma man ahsaha dakhala aljanna ba wai sunayen iyakar casa'in da tara ba sun wuce haka amma kai da ni yanzu abin da ake so mu iya casa'in da tara musamman su da lafazinsu musamman a nasu mu rika roƙon Allah da su in kana neman wadata ne akwai sunayen Allah da ke ɗauke da wadata ga alganiyuna ga arrazzaquna in wani fatahi kake nema wasu al'amura sun ɗan rikice maka ga alfattahuna ga in lafiya kake nema in duk abin da kake nema sai ka waba sai ka ga cikin sunayen Allah akwai wanda kamar nan department din suke yanzu nan za su faɗa maka sirrin a karɓar kuma Allah na san haka shekul islam ibn taimiyya ya kasance idan wata matsala ta addini ta rikice mashi yana addu'a ya roki da alfattahu kuma sai ya ji Allah ya buɗa mashi sai ya san me yake yace wa ya harumu bi ghairi zalika rantsuwa ta haramta da wani haka baya halasta a rantsi da koma waye kawai in ka faɗa haka shi kenan ba za ka rantse da ƙur'ani da abin nan ba ƙur'ani siffar Allah ne ko eh shi ƙur'ani za ka iya rantsuwa da shi tunda siffa ce ta Allah amma ba za ka rantse da wani komai girman shi a wajen Allah ba ba za ka rantse da wata siffa da ba a ce ka rantse da ita ba a ka taƙaitu a iya da'irar abinda aka rantsar da kai ko aka halattar maka da ka rantsar da shi sai ce wa ya haru bi gairi zalika washam nani wa man halafa duk wanda ya rantsi faqala yace insha Allah in Allah ya so faqad istasna ya yi istisnai ba zai ka fara ba kenan in ma menene to da kan yi cika maka alƙawari kar ka zarge shi ma'ana ba wai kar ka zarge shi akan cewa ya ƙin abin da shari'a ta ce zai yi waye laifi ko mutuncin shi ya tabo wala hanata ali kuma babu hukunta shi da karyewar rantsuwa a kan shi nan ce hanata bai karya rantsuwar shi ba kenan alhinsu suna cewa alhinsu shine shine karya rantsuwa misali mutum ya rantsi da Allah zai ji sai ya ƙi zuwa yayi hinsi ya rantse da Allah ba zai je ba sai ya je ya yi hinsi to shi wanda ya rantsuwa sai ce insha Allah to shikenan Allah ya taimake shi in bai samu yi ba shikenan amma malamai suke cewa akwai sharuɗa da ka'idoji ya zama na an yi su a tare ko a kusa da kusa kada tazara ta yi yawa misali lokacin zaben 2023 ko ka rantsi idan ka ci 2027 za ka ban ma wani ya takara sai da ka je ka gano abin da ake gani kuma ka canza ra'ayi yanzu rantsuwar da kai a 2023 wai kuma sai yau ka ce mata insha Allah a ba karamakallah ko kai ka sai ka dame ka kashe ni to wannan insha Allah naka ba network ba za ta haɗu da waccan ba so da waccan an riga an yi record an yi documenting ɗinta yanzu sai dai ka roƙa kuma amma tunda ka riga ka yi rantsuwa to shikenan to duk wanda duk wanda ya rantse wajen rantsuwar shi ce insha Allah faqad istasna yayi istisna'i wala halata alaihi babu babu karyewar rantsuwa akan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta insha Allah lam yahna duk wanda ya rantse yace insha Allah to wannan insha Allah ta mayar da shi wanda rantsuwar shi bata karye mashi ba wanda ba za a zo a ce yayi istithna'i ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit karka kuskura wani abu da zaka yi shi gobe ko nan gaba ko yaushe ko yaushe a ce sai ka ce insha Allah ana so kalmar ta saba da bakunan karkare na abu karkare na ka san wani yanzu fito daga gida ko ga shago a far gidansu ina za ka kila mai ɗaki ta tambaye shi ina za ka ce zan siyo siga ne a shagon far gida sai ta ce mashi insha Allah ya ce nan nan da far gida a ba nan da far gida ma nan ai haɗarin da za ka cimma sun haura ɗari sun fi ɗari Allah su zai damƙe ka da su kawai ka ce insha Allah akwai ta kisa za ga ana karantar da ita a cikin kutubul mutali'a wanda wata mata tana yawan tuna wa mijin ya rika cewa insha Allah baya faɗi da nan nan za a ji keke kika ustazanci fa mi insha Allah insha Allah wata na ko ya je dawo da kyar samu ya shigo gida ya buga kofa ya mambil ba ya ce ana zaujuki insha Allah har auren ma yau insha Allah ba ake ce mishi auren da ake tantance sai yau ake ce mai insha Allah ai mijinki ne amma Allah ya yarda to ya saki ne bai saki ba a insha Allah wanda ya ga amfaninta saura ƙiris ya yi sakina dafa wa man halafa ala shay'in duk wanda ya rantse akan wani abu ya rantse ba zai yi ba ko ya rantse sai ya yi fara'a ghairahu khairan minhu sai ya ga wani wannan shine mafi alkhairi daga gare shi ya rantse da Allah ba zai bayar ba sai ga bayarwar ta ta alkhairi ko ya rantse da Allah zai baya sai ga bayarwar rashin bayarwar ya ta alkhairi to yanzu mene zai yi ga fa'ida falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yamini to yanzu abinda zai yi kawai shine ya je ya aikata abinda yake shine mafi zama alkhairi wal yukaffir an yamini daga nan sai ka fara garantuwar shi shi kenan yi haka ya gama bai da sauran damuwa kaga galiban abin da ba ma yi kenan galiban abin da ba ma yi kenan kila da da wani wali ko sai mu ce ya roƙan mana duk wanda ke da outstanding bashin rantsuwa Allah ya tura mashi a message message din waya kaga wani nashi sun kai ashirin fa za mu zo maganar mai ake na kafara kasan an rena kafara rantsuwa an rena ta kuma kamo ta ake a baibai shi yasa ake ganin tana da arha wani ma sai ka same da rantsuwa ɗari ai zai wallahi ai kaza ai kaza kuma yamin mun akada wacce ake wa kafara ta ƙarshe sai mutum ya kwana a ciki in ka rantse za ka yi sai ka fahimta yin akwai alkhairi yin akwai matsala misali ka zo ka ce kamar yadda sayyidina Abi Bakar yawa mista ya rantse da Allah tunda dai mista ya zo ya tsoma baki shi a yi wa sayyida Aisha kazafi to wallahi shi kuma ba zai ba zai kara abin nan din shi ba ba zai ba zai kara ciyar da shi ba da kuma a ƙarƙashin shi yake abincin safe da rana da yamma da tufafi da hidindimin yau da kullum Allah ya ja kunne shi a suratul nuri kada mawadata daga cikin ku su rika rantsuwar ba za su rika bayar da dukiyar su ga talakawa ba da mabukata kada ku yi haka Allah a ƙarshe tuke yace to wai ku da kuke rantsuwan nan wai ba za ku ci gaba da aikin alkhairi ba ku ba ku so Allah ya muku gafara ne ana karanta wa bakar cewa wallahi ina so a aika mashi zai ci gaba da karba to kaga wannan ita ce tsantsar karantarwa kaga ya ce ba zai yi ba amma ya ga yin ya ta alkhairi sai dai ya kafara sai dai ya kafara ko kuma ya rantse sai yayi ya rantse sai yayi kawai ya riga ya rantse ce ya rantse da Allah eh sai ya daki wani ce to ai dokan shi bai da amfani to yanzu ya za a yi sai ce yi kafara sai ka fasa dukan shikenan in ya bi kafara yanzu ba sai ya duke shi ba ya riga ya fita daga wannan matsalar akwai wani mutum a yankin nan ina ina ina girmama shi da wannan abu yayi kokari wani mutum ya kuntuka mishi tsiya in yi maka bayanin abin da aka yi mishi ka iya cewa mai dukiya ko mai haƙƙi yana da damar yayi magana eh la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i ko min al-qawli inda Allah ya taimake mu sai ce illa man zulim da kan an cuce ka zaka iya faɗi amma dai ya kamata shi kuma ka auna ka ga faɗar inda za ta yi amfani ne kuka haɗu da wani mai so ya zama delegate a jam'iyya sai ka riga kai mashi kukan gwamna ai gwamna ya to ai ba ka da hikima ai da bacci kai domin ka faɗa mai mai zai yi ba abin da zai iya to amma ka san da ka faɗan ne to sai ka faɗa amma an cuce ka ba laifi za ka iya faɗi zalamani fulan wa zalamani fulan wa zalamani fulan wanda da wanda wanda sun taɓa haƙina illa man zulim to wannan mutumin aka cuce shi ya yi rantsuwa da Allah har kiyama ba zai yafe mashi ba har lahira ba zai yafe kuma rantsuwa fita sosai yayi karkace irin ta bakin titi yamin ce munakada shine akai tawaga aka je aka same shi ina ci wanda muka je ci tabbata yayin rantsuwa yayi ta mana bayani in yaga bayanin shi in baka kalli muhimmancin rantsuwar ba za ka goyi bayan shi an kuntuka mashi amma a ƙarshe yace to ya yadda zai kafara yaje yayi kafara yayi kafara kuma yadda ake so ai kafara azan mu da talaka nan kawai ba azumi uku bane kuma ma an ce da yi awawari sai ya kirdadar da shinkafa shi ta kare kawai sai ya azumi kaga yanzu shi gandun shi ne ma ya kara auki sai kuma ya kirdadar da za a yi sanyi ko sai ya ɗauki wani azumi ba za a ce bai yi ba to amma kuma ai ita shari'ar haka ta tsara a koma a kalle ta a ƙarshe ya ce ya yafe har ya mashi wasu abubuwa ma na alkhairi to haka ake so wal yukaffir yayi kafara a yaminihi game da rantsuwar shi saboda ita rantsuwa tana da muhimmanci ba ma a so a yawaita ta yawaita ta ciki kamar akwai rena girman Allah rena girman sunayen shi rena kaza rena kaza ina ne wa man ukriha ko wanda aka tilastawa ala yaminin ga yin wata rantsuwa fa hiya ghayru lazima bata lazimce shi ba bata lazimce shi ba misali wani azzalimin mai mulki yazo ya dibo azzaliman shi a awanu suka sami wani suka zane shi suka azabtar da shi suka ce ya rantse da Allah ko ya saki matar shi ko ya sayarwa da wani gidan shi ko ba zai takara ba aka dai matsa mishi akan wani abu ya rantsi da aka fito ya ce shi matsa mishi aka yi rantsuwar ba ta yi ba da ka in ciniki ne bai yi ba in saki ne ba ta sako ba in tafiya ne ba sai ya tafi ba in dawowa ne ba sai ya dawo ba ba a tilasta wa mutum a ƙarƙashin wannan irin rantsuwar ce aka samu matsala ta talaqul mublaqi rantsuwar wanda aka tilasta wa sakin wanda aka tilasta mashi wanda an yi wasu gwamnatoci a baya da son rai ya rika ratsa su da auna ya ga matarka ta haɗu sai ya rubuta ka a wani yaƙi mai haɗari da ce to za ku tafi sambisa da bindigun farauta kaga dawowar ku za ta yi wuya idan Allah ta kana da sauran shan ruwa kawai sai ya ganka digirgir ka dawo me ya faru ina ai Allah ya kawo mana fatahi to kila daga nan sai a ce to a kira shi a tilasta mashi ya sake ta yi ma bata sako ba bata sako ba ita ma matar mace eh matar mutum ita tilasta mashi ya sake ta ya ga da barazanar taɓa rayuwar shi ko lafiyar shi bata sako ba ta tare shi da wuka ko bindiga ce a mai da bindigar me kike so ta ce rantse duk ya rantse bata sako ba to haka rantsuwar rantse kan dole a a amma in ba tilasta maka akai ba ko kuma a'a tabbas akwai tilastawa amma tilastawa babu wani matsin lambar da zai taɓa rayuwarka ko wata gabarka ko lafiyarka ko mutuncinka to ba buƙatar karantsi ya ce karantsi ka sayar idan ba haka ba zan watsa maka ruwan shayin nan a farar riga to don zai ne don ka watsa farin ruwan shayi a farar riga iyaka a hango madara mutum ma na shan madaran ne to kaga wannan matsin lambar bai kai bai kai ya tilasta mutum ba sai dai a cikin haka akwai taba mutunci to shine sai mutum ya rantse sai ya zama su su su, su burin su bai cika ba wala ya asamu kuma ba zai zama yayi laifi ba bil hinsi fiha idan wannan rantsuwar ta karye mashi abin da ake ce ma rantsuwa shine ya rantse zai siyar saboda matsin lamba to yanzu sai ya ce ya fasa sayarwa to ai ka rantsa ya tayi rantsuwar babu hinsi a kai kenan bai da zunubi ba bukatar sai yayi kafara in yana so ya dawo wannan matsayar da ya dawo yace wal yaminu daga musu rantsuwa ta gamus rantsuwar ƙarya kenan wanda ya shiga mana rantsuwoyi ne kashe-kashen su da rabe-raben su akwai rantsuwar da ake ce mata al yaminul gamus rantsuwar ƙarya ya tabbatar ƙarya ne kawai ya rantsi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kawai ya rantsi ko kawai ce wallahi tallahi kuma da bisa ƙarya jarman da kayan nan dubu ashirin ce ina wallahi ko ni ban same shi haka ba kuma sha tara da ɗari tara da hamsin ya samo shi kaga wannan hamsin din ta gama da shi an mata suna algamus saboda ta gami su sahiba hafin nari in ta dilmi yadda bai yanke a wuta ba tare da zai fita ba to da akwai rashin ladabi ga Allah da makamantansu to ita wannan rantsuwar ta gamus hiya allati ya'lamu halifu kadhibaha ita ce wanda mai rantsuwar ya san cewa ƙarya ce zalla a ciki yana sane da cewa wallahi wannan rantsuwar ƙarya ce wala mu'akhadata bil lagwi kuma Allah madaukin sarki baya kama mu da lagwul yamini ya tassara rantsuwa ita ce rantsuwar da take ta yau da kullum zamu ji siyar da ke cikin ta akwai akalla nau'uka uku na rantsuwa wanda duka suna shiga lagwul yamin ne akwai wanda suke cewa irin rantsuwar da muka saba ne ina za ka wallahi bakin titi zan je ka dan rabu da shi ka yanzu ka rantse ko ta bakin titi zaka kafin ka zo filin kullu zaka ce maka kame ake yi to yanzu ya zaki ga shi ka rantse zaka kofa wannan rantsa ta kalago da minci ba mata kafara kwana kawai zaka yi shine waye shine fiqhu shine imani maka ce to ai na rantse sai na je suke tarar da kai in ka dawo sai a samu wani naɗi a yi maka na dolaye ya za ka je to wannan kaga ai da ka ce wallahi aka ce ka farin tsaye ki a kai ba farin tsuwa bace an saba ne wani abu ne na yau da kullun da ya saba bijiro mana a cikin maganganun mu na yau da kullun wannan wurin wannan rantsurin sai Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman wa alaikum assalam wa rahmatullah a daidai nan gudun malam na mabancin dole da yankin da aka ce ta tauriya
a ita ita tauriya galiban ba ba rantsuwa a ciki ba a sa rantsuwa tauriya kamar yadda yake a wurin malaman balaga shine ka huka ka fito wa mutane da fuska biyu da salo biyu ko a maganarka ko a aikinka daya shi mafi yawan mutane za su fahimta amma ba shi kake nufi ba ɗaya kuma ba shi mutane ba za su tafi wajen shi ba amma shi kake nufi to wannan shi ana ce mai babu at-tauriya ko ce mai babu al-hiyal in ya baro balaga galiban za ga masu mu'amalat suna karanta shi da babu al-hiyal al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi igasatul lahfan ya kulla babu musamman yayi dogon bayani da misalai kamar misali yanzu wani mutum mai taurin bashi gashi abokinka ne akwai haƙƙin abota rana cewa ka kota dubu ɗaya ce mun koma zan baka hanzu bai baka ba rannan kun ɗan shiga mota ce bai da canji ka ba da nashi ɗari biyu zan baka har yau bai baka ba ko yanzu kuma yau ka haɗe a can zai sai ma yarinya magani ɗari biyar ki dalla wanda kana ɗari biyar akwai ɗari biyar ana kar ka taɓa nan ɗin sai ka shafa nan sai wallahi babu ɗari biyar in ta kama karanta za ka yi rufiya shi amma zaton shi ba ka da ɗari biyar duk ba haka ke nufi ba ka abin da kake nufi aljihun da ka taɓa ne ba ɗari biyar ko kuma a'a ba ka da ɗari biyar ɗin da za ka bashi amma kana ɗari biyar da wata ɗari biyar da wasu ɗari biyar biyar biyar ma amma duka ba na bashi to amma shi ma ba zai mutu ya sa rantsuwa ba in kuma rantsuwa to tauɗiya ce ya ce wa min haƙƙin musulmi alal musulmi yana daga haƙƙin musulmi akan musulmi ibraru qasamihi ku fitar da rantsuwar shi wannan haƙƙin ku ana ba da shi ana bayar da shi kawai yadda misalin shi shine a ce wani na da wasu kaya zai siyar sai wani ya zo ya ce yana so ila shi kai kuma da zaka sai da kayan kai ba shi kake so ka siyar mawa ba ila kana da yar tsama da shi sai wani cikin ‘yan uwanka ko aminai ko musulmi dai zai ce to wallahi ke ka sayar mashi kuma kai da a gaskiya a zuciyarka ba za ka sayar mashi ba kawai bai maka ba ne rayuwar duniya ce can koko ne kwanciyar rai ko to shi bai kwanta maka ba to yanzu wancan ɗan uwanka musulmi da ya rantse da wallahi sai ka sayar mashi to yana da haƙƙin ka kubutar da shi me ya kubutar da shi ka sayar mashi sai ka ce to tun da ya rantse a yi ciniki ya biya to wannan shine ibrarul muqsimi kubutar da wanda ya rantsuwa wannan haƙƙin musulmi ne akan kowane dan uwan shi musulmi yana cikin haƙoƙin da ke jin jiki a hannun su musulmin mu yau ba ba ba a kiyaye shi ina ga shikenan mako wannan shine abinda ana kawo shi wa kafaratul yamini ko na'am eh kafarar rantsuwa hiya ma zakarahu Allah fi kitabihi ita ce abin nan da Allah ya ambata a cikin ingantaccen littafin shi al-azizi mabwai wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki Allah da kanshi ya bayanin kafarar rantsuwa ita rantsuwa in ka yi ta musamman ta zama muna'aka da ko dai ka aikata abin da ka rantse a kai ko kuma in ba za ka aikata ba saboda aikatawar ba alkhairi ba ne ko barin ba alkhairi ba ne to sai kai kafara to ita kafarar ita ce ɗayan abu hudu ga yadda ayar take Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu amma ya fara daga walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aymankum Allah la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum kwata-kwata Allah baya kama ku da ya tsatsararren tsuwar da kuka ya tsakanin irin la wallahi wa bala wallahi ai wallahi haka ne ai ko ba haka bane ai lalle wallahi wannan wane ne kawai sai zuwa shi ba shi bane amma da rigar da hular da tafiyar da yanayin duka iri ɗaya daga nesa in ba mayu ba za su iya tantance wane daga wane ba kai kuma har rantse wane ne da kusan kowa ma shi yake zato wannan shi ma lagole ne ba damuwa ku sallah ce walaki yu'akhidukum to sai dai fa Allah na kama ku ne bima akattumul ayman da rantsuwar da kuka kulla ita rantsuwar da kuka kulla kuka yi ta da gaske to ita kam Allah na kama ku da ita me yake nufi da kamawa ana kamawa da hukunci ba kamawa da azaba ba sai dai kun kibin umarni shi fa kaffaratu to kafarar ta yadda take shine it'amu asharati masaki ciyar da miskine guda goma daga yanzu gano miskinan bai da wahala ila ko anin ma za ka iya gane ya ko miskinan dai ba wuya yanzu ka gane nan da nan za ka gano miskine to ka sa miskine guda goma ka ba su abinci wanda akalla za su ci so biyu don cin abinci sau biyu zai ishi mutum rayuwa tun daga shekara ɗaya har ɗari da wani abin mutum zai rayu to sai ka bashi abincin da zai ci sau biyu ka iya dafawa kila in ka dafa ciya biyu na shinkafa ai zai ishi mutum goma ko kowa a sa mashi a kula ya ci ya rage kaga inda azumi ne sai ya ya buɗe baki ya rage ya sahur shi kenan ka sallame shi mutum goma talakawa goma min awsati ma tud'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku da shi kar ka sauka ƙasa sosai ka zo ka fara ka kankaro mutane kan zo ka aika masa da shi ka yi ƙasa da yawa sannan ba a tilasta maka sai ka tafi Mr. Big ka yi oda ba ya yi tsada a annin ausatsi ana cin matsara ana cin dawa ana cin shinkafa ana cin wake ana cin wane yau nan min ausatsi ne in ka je wajen yarabawa kuma doya ko ta riga ta yi ƙarfi ila in kai wajen daura ma har gujiya duk za ta iya shiga kowane yanki kaje sai ga akwai abin da zai iya zai iya shiga to irin wannan abin da ya zama min ausati ta'amil qaumi to daga shi za a yi kafara abu na farko kenan auki suwatuhum ko kuma ka dinka wa mutane goma tufafi tufafin da zai ishe su sallah yanzu maza in ka samu dogayen jallabiyu da yan wanduna sai a samu yar hula ko ko irin taba ni ka sha hadisin nan ba tafi dari bakwai ba ko kila dubu ɗari arhar ko mai arhar ka samu to yanzu ka haɗa namiji zai iya shiga masallaci ya sallah kaga singileti ba za ta yi ba sunan singileti ba za ta yi ba amma jallabi a zaman da yar hula yayi mace kuma ita ma a samu doguwar riga sai a samu khima ba hijabi ma ko ba samu wanda zai kai har ƙasa ba sallah ake magana wanda zai zo mata gwiwa ko kwauri to ita ma ka siyo masu dogayen riguna sai ka siyo masu hijabai ila yadi uku uku ko uku da rai halas ya yi muka yi haka ba damuwa mutane goma su ma za a yi ma tufafi daga nan ka kama ka kammala ka fara rantsuwa kenan wanda ya gaza samun wannan to auta hariru raqaba ko kuma ya danta bawa ka duba hikimar shari'a sai aka faro daga wanda fa'idar tafiyawa yan tabawa mutum ɗaya ka yanta duk da wani zai ce to ai kila yana da yaya ai kila yana da yan uwa ai za su ji daɗin yan taba wato to wancan su goma kai kai masa maganin yunwa mutane goma ka tufatar da su daga tsiraici to daga nan in duk baka samu wancan ba auta hariru raqaba in muka lura kamar wannan zai iya fin tsada ba amma kuma shi ne shi aka jinkirtar inda kila bawan a ce sai ka sami miliyan biyu uku goma ashirin inda dole ya zama dai lafiyayye dole ya zama mai hankali ba kowane kwashe-kwashe ba to yanzu an dawo gidan talakawa faman lam ya wanda gari ya gari bai samu duka ukun can ba to kaga inda azumi ya zo faman lam ya sai suka ce kafarar rantsuwa gida biyu ake raba ta abu hudu ne zaka raba su gida biyu uku gidansu daban ɗaya gidanta daban waɗannan ukun farko an baka zaɓi ka fara da duk wanda ka ga dama to amma baka isa ka je ta hudu ba sai in talaucinka ya sa ba za ka iya ɗayan ukun can ba masararka cike da suto kaya azumi kaya practical ne tunda ramadan ya kusa ibo masarar kai ka fara in ba ruwa ba kawai sai ka zo kai azumi dan kosan da kake siye maka karya mai kosan anguwar ai ka san mata rantsuwa ne to azumi nake yi ku sha kunan nan ka karya masu kunu me indomi ranan ba suya ko ile budar har da kai har ko ya karo saboda kai sai ba za ka iya duka ukun can ba talauci ne talauci to sai ka dawo karkashin faman lam yaji idan suke cewa ma wara'a faman lam yaji wanda bai samu ukun can ba ya shiga uku kenan to ga ɗaya an bashi wanda bai samu duka ukun ba fa siyamu thalathati ayyam sai azumin kwana uku wayannan kwana ukun shari'a nan ba ta ce a jera ba shi yasa malamai suke sabani matsayin da suka tsaya na jumhur shine an so ka yi su a jeri yana daga cikin ladabin azumin kafara ai duka ukun a jeri amma ya halasta a raraba in kai ɗaya yau ka huta gobe jibi kai daya ka huta ka karkare ya halasta yace zalika kafaratu aymanikum idha halaftum to wannan ita ce kafara rantsuwarku idha halaftum matakar ko rantsi in har ko rantsi to wannan wannan wannan kafarar ita za ku yi daga nan sai ku sai ku kiyaye gaba dan kada ku sake fadawa Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Eh. A a su littakhayir ne. Au din kusan duka jumhur na malaman tafsir da suna ta littakhayir ne. In ka duba tafsirin As-Samin al-Halabi wanda shi ya fi damuwa ma da lugawiyat. yana da tafsiri da ya ba shi suna addurrul masud mujallare goma ne zai iya maka shafi talatin a yankin ayoyi kuma yana ƙoƙarin fassara maka ne da ma'anoni na luga zai wuya ta yana maka bayanin alwallah to yanzu wannan audin da ya zo yake ta mafi rinjayen abinda suka kawo suka malaman tafsiri suka tafi akai tana fa'idantar da tahayyir ne atsafi ne alladhi yufidu at-takhayyur ba atsafi bane wanda yake fa'idantar da wujubut tartib saboda su ma ana samun tanawuli amma wannan dai takhayyur take fa'idantarwa so da mutum na da zabi zai iya yanta bawa ya dinka mutane goma tufafi zai iya dinka mutane goma tufafi ya ciyar da miskinai goma zai iya ciyar da miskinai goma ya je kawai masu tufafin su biya halatta amma in ba zai iya ko ɗayansu ba to shi ne sai tsallaka wancan shi wancan na waɗanda suka gaza ne dangane da waɗancan uku to a gurguje ‘yan bayanan da za mu duba dangane da rantsuwa tana da muhimmanci ƙwarai mutum ya ya ba ta kula lura da cewa an ba mu ita ne don mu karfafi zancenmu don mu kawar da shakku a inda ake kokwantonmu don mu samar da natsuwa ga ‘yan uwa musulmi lokacin da muka rantse masu da mahalicinsu su ji cewa babu wani abu da za su iya jin damuwa. To abu na farko da yake da matuƙar muhimmanci shine duk wanda ya rantse maka da Allah daga cikin abin da shari'a ta ɗora maka ka yadda. Ka yadda ban mashin ɗinka yin ɗan jicen wajen ba ka san shi bai ce wallahi zan dawo. ka yadda sai dai idan akwai tuhuma ko wannan kuma babi ne na daruriya idan baka san shi ba kuma an gwada a wani wuri an gudun ma wani to ba za ka bayar ba wannan ba za ka bayar ba amma ka ko wannan kuma tun lokacin Umar na dare sai na Umar ya ce wallahi lokacin annabi da bayar da suwar shi ya ce wallahi da ka ce mana kai musulmi ne kawai komai za mu yi da kai jakar kuɗinka kawai in kawai ga kace dala waye dan uwa musulmi a zai kace rike man kawai ka shiga kai ta hidimar ka in ka fito zaka samu amma tun yana khalifa yake cewa na lura duniya ta lalace ni yanzu ko ka ce mana kai musulmi ne sai mun auna to ka za mai ɗauko cin ƙa'ida mace to yanzu ko ka rantse sai an auna saboda an yi rantsuwar an cuci ɗaiɗaiku an yi rantsuwar an cuci jama'a to kaga kaga ai duk shugabannin ba sai an ba su ƙur'ani ba duk da tsari na rantsuwa ba sai ka rike ƙur'ani ba ba sai ya rike ƙur'ani ba ya rike ƙur'ani ya rantse alƙali ya ba shi wata takarda falle ɗaya ai waye waye waye ta karantawa kuma ya shiga ofis ya ta munamuna to kaga rantsuwar tun farko ba a girma mota ba da haka a ka'ida dai shine wanda ya maka rantsuwa ka yadda da shi akwai hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ra'a isa ibn maryam rajulan yasriqu annabi isa dan maryam mutana yaga wani mutum na sata fa qala lahu sai annabi isa ya ce mashi a sarakata kai yanzu wani sata zaka zo kai hikar sa abinda zaka yi sai satar kayan mutane dukiyar mutane zaka rika zuwa kana tabawa kala sai mutum ya ce mashi kalla wallahi alladhi la ilaha illa ce na rantse da Allah wanda babu abin bauta duk cancanta sai shi wallahi ban yi sata kuma wallahi satar yake shine fa qala Isa sai Nabi Isa ya ce mishi amantu billahi wa kadzabtu aini amsa da ya bashi kenan yace mishi afwan wala ya hakuri nayi imani da Allah da yace mu gaggata ne rantsuwa ko kuma na karyata idanuwa na da suka ce sun ganka kana saka kaga wannan imanin sai annaba ko ko ka gan shi yana yi to amma in ya zama mustahab ba sakin shi za kai ba kai kana kallon shi yana zaro kuɗi daga aljihun wani sai ka ɗan taɓa sai ka rike shi sai ya sake suka koma ce wallahi ba saka yake ba baka da hurumin ka kai shi sai dai kace shi muttaham ne kuma al muttahamu bari'un hatta tasbuta idanatu wannan kaidar har shari'ar bature akan ta take dan a ce ana zargin ka kwata kwata kai ba mai laifi bane ana zargin ka da kaza ana zargin ka da kaza a karka damu da kai da mara laifi duk daya sai wannan zargin ya tabbata to daga nan ne sai a zo a tuhumi mutum da haka wannan yin shine abu na farko da ake so a kiyaye duk wanda ya maka rantsuwa to kai kokari ka tabbatar da cewa ka yadda sai dai idan ya zama muttaham ko mujarrabun fi annahu yahlifu bi ghayrillah in ya shahara da cewa shi wannan rantsuwa da Allah girman Allah ba kai ba to wannan sai ka kyale shi na gaba akwai hanyoyi da ake so a bi dan ka tsara rantsuwarka har ka ba ta kima sai da ba ko ina zaka sake ta ba ba ko ina zaka sake ta ba har abin da yake wajibi sai ka ce sai kai wallahi sai na ci abinci in na koma to me ne rantsuwa ba sai ka rantse ba mu ba ma sai ka ba mu labari ba yunwa an ce ba kan horo kowa bace ba sai ba ta da zumunci da kowa shi yasa raraka take yi ba zumunci la yarqubuna fikum illa wala zimma ku fata wata take wa mutum to me zai ce wallahi in na koma sai na ci abinci wallahi in na ci abinci sai na yi bacci wallahi gobe sai nayi asaba eh to ai baka girma Allah ba da zaka ta fadar sunan Allah a ko ina to akwai hanyoyi da ake bi a tsara rantsuwa na daya al-iqlalu min al-yamin a karanta rantsuwa kar ka yi ta sai a muhimmin wuri kuma in so samu ne mutane su san ka haka ace ai mun kai mashi invitation ya ce zai zo har ma sai da ya ce wallahi zai sai ka ce ya rantse to wallahi sai ya zo to a kanka ma a haka in har ka rantsi za ka to kuma za ka ko da za ta taɓa aljihunka wanda ita ce hanya ta farko a karanta rantsuwar hanya ta biyu hibzul abin nan adamul hinsi fiha kada ka yawan karya rantsuwa kai ku koma zan siyo muku tsaraba wallahi zan siyo muku ƴaƴanka sai ka dawo ka ce zan yi kafara saboda matsolanci kada ka rika bari rantsuwar na karyewa to kaga in ka dauki wancan kaida farko to wannan za ta yi maka amfani ba za ka rantsa ba sai a muhimmin wuri wanda zai wahala ka yi alhin ba da sana haka buƙaci kafara a to kai ba ma aka yi wannan matakin ba to sannan na uku daga cikin hanyoyin tsara rantsuwa ikhrajul kaffarati ba'da al-hinsi fitar da kaffara da zaran taranti takari kaga wannan fitar da kaffara yana taimakawa wajen ya hana ka yawan rantsuwa in ka tuna abincin mutum goma tufafin mutum goma kudin kuyanga ko azumi uku sai ka ka kiyaye bakinka wallahi tallahi ta yi maka karanci sai ka ga ka ci gajiyar haka to ita ita rantsuwa tana da rabe-rabe guda uku akwai lagawul yamin ko al-yaminul lahu akwai al-yaminul ghamus akwai al-yaminul munaqada lagawul yamin ita ce rantsuwar da ba a nufaci ƙarfafa ko rantsuwar da ita ba shine malamai suka ce ita kuma tana zuwa ne a fuskoki guda uku duk wanda bai shigo cikin ukun ba galiban ko ta koma gamus ko ta koma munaqada wacce ake mata kafara na farko ma yajri ala lisanil mutakallim bila qasdi irin abin da ya saba gudana a harsunan mutane yau da kullum ba tare da nufi ba kan ka ji mutum ya ce la wallahi lan azhaba wa bala wallahi sa azhabu wallahi tallahi zan tafi wallahi zan dawo wallahi ba zan yi ba wallahi kaza irin dai rantsuwa ta kawo kudin mutane ke yau da kullum na gauli yamini ce masu wannan fahimtar su ne mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila su ne suka bada wannan misali nau'i na biyu na gauli yamini shine al-yaminu allati aqadaha yabunnu sidqa nafsihi fatabayyana khilafu rantsuwar da yayi shi a iya zuciyar shi abin da yayi rantsuwar haka yake a waƙi da ta bayyana sai zama ba shi bane kawai ya zo wani wuri haka ana sauraron rediyo shi ah wani ne yake wannan bayanai sai ka ce ba shi bane yace shi ne suka ce ba shi bane yace wallahi shi ne to amma kuma banda shi din ba wasu na da irin abin da yake da shi cewa muryar ta yi matukar kama kuma maganganun da yake yi sun yi kama da maganganun da shi mutumin zai yi don wannan karina sai an la'akari da ita yanzu misali kawai sai ka zo sai ka ga sai ka ji ana ta wani lissafin budget wani mutum na ta ƙara fashin baƙi ai budget ɗin bana tiriyan hamsin da takwas ministry kaza sun samu kaza kuma wa'annan kuɗaɗe za a fito da su ne ta wuri kaza ta wuri kaza ta wuri kaza ta wuri kaza sai ka ce wai wani talaka ne a unguwarku shi da ko turancin kirki ma bai ji bai kuma karanta ma harkan nan ba kuma aka ce maka ba shi bane kace wallahi shi ne malam ka fara kawai zaka yi to da karina ta nuna maka ba shi bane amma zaka ce a muryar ce ce kama to amma da muryar ce kama shi yake kama da ya haka shi yake kama da ya haka kawai ka zo ka ji ana ta tafsiri sai ka ce wannan wani kafiri ne kuma bai musulunta ba hakkaranci a wannan baka da karina dan kuma musulunta dai bai iya bai kai wannan kwarewar ba tukuna sai a hankali to in aka samu wannan to ba laifi mutum ba zai kafara ba babu damuwa ibnu taymiyyah al-harrani shine ya kare kaso na uku yake cewa ma kana al-halifu ya'taqidu anna al-mahlufa alayhi la yukhalifuhu fa khalafahu wannan kari na uku sauran mazahib galibin ba su kawo shi ba ibnu taymiyyah karin da yi shine ka zo ka rantsi ta'taqidu annal makhlufa alayhi cewa wannan abin da kai rantsuwa akai mana wanda ka rantse din a madadin shi ko saboda shi la yukhalifu in yazo ba zai bada kai ba ka zo kila kun yi magana da mutum jiya cewa to daurawar mani ka ce zaka sai aka zuwa ana lissafa mutane ka ce ku rubuta sunan shi cewa ba zai je ba ce na ce wallahi zai je kana dogaro da maganar da kuka yi kana dogaro da yayi wanki yayi guga ya shirya tare da kuka je kuka samu ɗan kudaden mota da an shirya kawai sai da aka zo ce ai ba zai je ba kai kuma karantse da cewa wallahi zai je to shine ibnu taymiya ya karo shi a cikin lagawli yamin ba a mata kafara so da yanzu in aka ce kai kafara to ai kai yanzu mutuncin shi ka zo tsarewa daga tsara mutuncin wani kuma ka burma sai ce to da kai da shi ba wanda zai kafara amma wannan zaka galibin shi kadai ke karo ta mazahib suna takaituwa ne a wayancan guda biyun galiba malikiya su dauki wanda kana zaton shine kamar misali wanda malikiya suka fi suke yawan bayarwa shine kamar misali a ce kana cin tashar rahama sai irin da kakan nan ana aikin dawa sai ka hango nan wajen gidan mai kan titi wasu fari bat haka suka ce fitinannin filanin nan sun zo ke sai ne ce maka ba fulani ba ne gamman dai ne suka tashi shi wallahi fulani ne shanu ne suna matsowa suna matsowa ko sai ga je iswan ne da je istari su ne suka cika titi to yace ba ka fara saboda cewar da kai wallahi fulani ne a lokacin kai iya imaninka wallahi fararen shanu ne kuma zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa to irin wannan duka cikin lagawul yamini ne nau'i na biyu na rantsuwa shine lagawul al-yaminul gamus rantsuwar da take kai mutum wutan nan take ta gama da shi shi yasa Allah madaukin sarki da manzon shi suka gargadantar da mu akan yin ta cewa idan mutum na yin ta zai tashi aiki akwai hadisi Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut suka ce wannan gargadi ne da ke nuni da cewa wallahi karkaran tsaye da wannan Allah shi yasa aka jaddada kuma Allah madaukin sarki yake cewa wala tattaqibu aymanakum daqalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum adhabun azim la yace wala tattakhidu aymanakum daqalan bainakum kada ku riki rantsuwa a matsayin hanyar yaudaran mutane a tsakanin hanyar yaudaran juna a tsakanin fatazilla qadamun wallahi sai kafafon ku su zame daga addini ba da subuti ha bayan da sun kafu to me zai faru wa tazuqu su'a daga nan za ku dandani mummunar azaba bi ma sadattum an sabilillah saboda abinda kuka toshe na hanyar Allah Allah ce da yadda yake so ka ki sannan walakum azabun azim kuna da azaba mai girman gaske kuma zaka ji inda Allah ke cewa suratul al-imran innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗanda suke sayan alkawarin Allah da ƴan rantsuwoyinsu na ƴan kuɗi kaɗan to ulaika la khalaqa lahum fil akhirah kwata kwata ba su da rabon ni'ima a aljanna a lahira wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba a ranar lahira wala yanzuru ilaihim Allah ko kallon su ba zai yi ba yawmal qiyamati ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum adabun alim suna da azaba mai radadi akwai wani hadisin Abdullah dan Amr annabi yake cewa manyan zunubai akwai al-ishraku billah shirka da Allah wa huququl walidaini da kin biyayya ga mahaifa wa qatlun nafsi da kisan kai sai ce wal yaminul gamus da rantsuwar ƙarya wallahi ni ba ban samu shi a haka ba wanda ƴan kasuwa su suka fi yin haka in ka ƙara kwandala karanti yaminul gamus akwai wani hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminihi yaktaqi biha malam ri'in muslimin duk wanda ya rantsuwar ƙarya dan ya ci dukiyar wani mutum dan uwa musulmi da ita wa huwa alaiha fajir yana sane da cewa ƙarya yayi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadaban zai haɗu da Allah a ranar lahira Allah na fushi da shi babu ruwan Allah da shi ya riga ya shiga uku kenan annabi ya lissafa mutane uku waɗanda ba za su taɓa shiga aljanna ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba رجل حلف على سلعة لقد أعطى في بها أكثر مما أوتي mutumin da ya rantsuwa da Allah game da farashin wani kaya sabanin yadda farashin yake wa huwa kadib yana sanin cewa ƙarya yake wa rajulun halafa ala yaminin kadiba ba'da al-asr sai wanda ya rantsuwar ƙarya bayan la'asar wanda ya rantsuwar ƙarya bayan la'asar halaka shirinki biyu ana yin la'asar sama bakin ka sufa gudu ko fawa gudu to annabi yake cewa duk wanda yayi wannan Allah baya tare da shi nau'in rantsuwa na uku shine al-yaminul munaqada ita kuma ba ta wajabtar da kafara sai ta cika wasu sharuɗa sharaɗin farko mai rantsuwar ya zama baligi ne ya zama mai hankali ne ya zama muta'ammidan yana sane da cewa rantsuwar zai yi muhtaran bisa zaɓin kanshi ba tilasta mashi aka yi ba zakiran yana tune bai manta ba in ka manta ka rantsi to ba a kafara karanti in dai mantawa kai amma da gaske ta zama mantawar sharadi na biyu ay yakuna qasidan al-yamin ya zama ya nufaci rantsuwa ne ay yakuna al-halifu ala amrin mustaqbal mumkin sannan rantsuwar a yi ta ga wani abu da zai zo nan gaba ka zo aka ce wallahi sai na sai kun je da ni tafiyar da za ku yi gobe kai kuma da ka zo ka ce kuma ni ni kuma wallahi sai kun yi tafiyar jiya da ni to kaga shi wannan yana ga igiya ma za a kawo kawai eh gaskiya kamata kai shi wajen sakatari ya za ka wallahi tafiyar jiya sai kun yi da ni wai ka san da kike ce na san ne tafiyar jiya ne sai kun yi da ni wannan rantsuwar tashi kawai hayaniya ce ko kuma mutum ya rantse cikin abin da ba zai yiwu ba ya rantse cikin abin da ba zai yiwu ba ya ce ya ce wallahi gobe sai ya ji saudiya a ƙasa ba zai yiwu ba to ita wannan aka ce kafara kawai ake mata ya ko mutum ya kiyaye yana so ya nuna shi gaba-gaba ne ya zaka rantse akan abin da ba zai yiwu ba ya abin ya zama mumkin to sannan na hudu ita kafarar da zai yi idan ya yi hinsi ta taƙaitu a iya waɗancan ababe da aka shar'anta mashi kaza akwai masu zuwa sun ce to wai ka fara baka da abin azumi ce wallahi ya ce ga wani zikiri ya kafa ɗari da azumi ɗaya kafa ɗari wala zikirin lahi akbaru har ciko sai an maka a gidan ma dole a ɗayan wa'innan za a yi dole dole a ɗayan wa'innan za a yi to sannan idan ka maimaita rantsuwa niyyarka ita za ta tantance wallahi ba zan yi ba ya ce wallahi ba zan yi ba ya ce wallahi ba zan yi ba duka guda ɗaya ne amma ya ce wallahi ba zan sayar ba kuma wallahi ba zan saya ba kuma wallahi ba zan gan shi ba uku ne wannan ka fara uku ko dai yi wa'incan abubuwan ko kuma ya kafara uku in yana so ya yayi hinsi kenan to idan mutum ya kiyaye wayannan abubuwan to sai ya zama ya baiwa hukuncin rantsuwa ya baiwa rantsuwa hukunce hukuncenta sannan ya halatta ka aikata abin da kake so ka aikata wanda kai rantsuwa a kai kafin kai kafara kuma ya halatta ka fara kafara wanda shi aka fi so ka rantsi ba za ka yi wani abu ba to kafin kai abin sai kai kafara in kuma abin na da lokacin da zai iya wucewa ce ka rantse da Allah ba za ka ƙara ba wani abinci ba kuma yanzu haka yin wa yake ci sai ka bashi da safe sai ka lissafa ka rika fara sai ka bayar to sannan idan mutum ya rasu akwai kafarori a kan shi kuma ana sane da su haƙƙi ne na al'umma za a cire shi za a cire su min ra'asul mali duk kuɗin da ake cewa a cire min ra'asul mali shine duk kudin ba al'akari cewa kar ya wuce da ya bisa uku ko zai cinye duka kudin kamar yana na bin mutum bashi bin ra'asa ma da za a ce kawai da uwar kudin shi ko ma nawa ne ki to ai bashin da ake bin shi ya wuce sulusi ai ko ya kai kulluma duka a basu ya ce me ya bari ce duk abin da ya bari an an abin nan din shi an yi mashi kafara an biya mashi bashi to abu na ƙarshe ko ta matsala da ke shigowa babin kafara shine mutumin da ya rantsu da ya haramta wa kanshi halal ki wallahi ba zan ƙara sayan abincin ta ba ko wallahi ba zan ƙara magana da wani ba bai rantsa ba kawai ce shi ya haramta wa kanshi magana da wani ba zan ƙara magana da wani ba ko ba zan ƙara sayan kayan shi ko ba zan ƙara tafiya da wani shi bai rantsa ba amma dai harrama ala nafsihi halala to suka ce ka'idar farko da za a amkaran da shi shine la yahillu lil insani an yuharrima ala nafsihi ma ahallahu Allah la aslan bai kamata ka haramta wa kanka abinda Allah ya halasta maka ba ai kaga akwai da lake don mutu wai haramta wai haramta muku kayan dadi suka zo ku ce ka rantse ka haramta wa kanka nama ka a a karka ce ka haramta in yanzu ba ka so ka bari nan gaba za ka iya jin kana so to wanda ya haramta ma kanshi wani abu cikin abin da Allah ya haramta mashi wannan abun bai haramta ba ina ha na haramta wa kaina shan madara kawai da sai ga madara ta haɗu har yanzu madara halacci kawai dai ƙugiya ɗaya take wuyanka in kana so ka sha madarar nan sai kai ka fara yanzu ka fara rantsuwa za ka yi waccan haramtawar sai aka yi kwambatin ɗinta daga airtime ta zama data ko data ko shi kenan sai a ce to yanzu a juya yi mana kafara sai ka zo kai ɗayan wa'incan ukun idan ba za ka iya ba sai ka zo sai ka yi sai ka yi abin da ka yi rantsuwar a kai ko ka haramta wa kanka na kai da aka duk wanda ya haramta wa kan shi wani abu kafara kawai dai idan mutum ya haka shikenan ya ya kubuta wa alaikum salam eh eh Shin za ka iya kiran su ne ka dafa masu abincin da su goma nan a lokaci guda ka ce an jima masu dawo su kare shi ko ko a'a za ka bi su ne bayan da yake.
eh duk wanda mutum yayi wanda ko yafi mashi sauki akwai malaman da ke ce an so samu ne ma ka dan faffada musu abin da ya faru kar ka zo ka ce ga abinci da da mango da mango to na me ai ka dan faɗa musu rantsuwa ne kuma ka ka isar da sako kai wai rantsuwa ce da wannan kaba kai haka mu goma mun ci mun sha mun koshi ai rantsuwa kenan to mutum ya faɗa ko na menene so da ka zai iya yi kesa sai ya ba su kabar sai ya haɗa masa da na gyarawa kenan zai kuma iya gyara kawai sai dai su kawo kwanukan su kawai ya zuba musu min ausati fa'alihi daga na tsaka tsakin abincinsu abu na ƙarshe idan mutum ya yi rantsuwar ba zai yi wani abu ba kuma sai ya aikata abin da mantuwa kawai ya manta ya aikata ko ya aikata bisa jahilci ko kuma ya aikata bisa tilastawa duka babu komai kawai dai abinda ake so ya yi ƙoƙari ya kiyaye misali ya ce ya yi rantse da Allah ba zai shiga gari kaza ba ko gida kaza kawai sai ya manta da sai ga shi a tsakiyar gida sai ba zai fita yana tunawa ya ba zai fita sai dai idan ya dawo kuma zai kafara to sai ya zaman shi in ya fita shikenan sai ya yi sai ya yi kafara to idan su ne masa'in nan alaikum salam eh eh la'amruka Qur'ani ya zo da lafuzza da Allah ya faɗi la'amruka abinda naga Ibn Ashur ne a cikin at-tahrir wa tanwir na dan kaman shi ina kira san shine wannan maganar cewa mutum ba zai rantsuwa da na'amuruka ba yayin da yadda Allah ya amfani da ita shikenan kamar yanzu yace na rantsi da rayuwarka sai dai ya rantsi da mai raya shi amma shi Allah dama zai iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama mata sha'a wa fi man sha'a wa ala man sha'a wa aina wa kaza sha'a ina ga suna uba da yawa ya rantsi da su ma ba za ka zo ka ce la'amuruka amma za ka iya yi da waimun lashi to da shi akwai kaddara rantsu akwai kaddara sunan Allah a ciki ka ce waimun lahi la af'alu ko waimun lahi af'alu amma wala amuruka na rantse da rayuwarka a na rantse da shi man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut Allah ya sa wa alaikumus salam
waɗanda za a biya ɗin ya kuma a ciyar da su abinci sai wanda zai ba su abinci da suna da buƙatar kamar kuɗi wanda za su wani kuɗin to ba zai iya ba su kuɗi ba ko da bai ba adadin abincin da zai ba su.
a ganci Muhammad Salih ibn al-Uthaymeen in dai ba lalura ce ta karshe ba kawai ya ba su abincin ya ba su abincin saboda an bautar da mu ne da ciyar da abincin siyo abincin kaiwa da komowar gyara shi da wainiya wane ne duk cikin ibada ce ta ganin bawa ya yi abin da Allah ya ci suna ka ba a bayar da kima sai a matsayin zaɓin ƙarshe da ba a da irin shi tun haka ne shi ne sai a bayar da ita da sauran kafarori kusan duka iri ɗaya ne walaikun salam
Wannan shi azumin kafara ɗin.
eh Mutum yana iya farawa ko kuma Allah ya kare na fara ya yi saura biyu don kwanan nan mutum da ƙarshen a ba za su karishe mishi ba ya fada a kan shi ya fada a kansu inda wanda yan kwa za su yi karishewa galibin malami suka ce na alwashi ne amma na ramadan na rantsuwa na kafarar kisan kai kafarar zihari kafa- duka wa'annan gurgudu yadda ya tsaya ya karɓe shi shikenan an rufe wannan kofa shi sai wannan ta mishi addu'a azumin kafara eh ɗin. Sai kana tun kina iya cewa zai ƙarshen wata zan ƙarfi na ko ko a lokacin da ya yi wannan ya gane cewa ta ƙarfi abin a ana so a gaggauta da cikin mustahabban kafarar ko sunnonin kafarar gaggauta yinta akwai wanda suke cewa ma kawai ka yi ta nan take ya fi nuna ladabi ka misali yanzu kawai ka baro ka- ka baro kano wajen karfe hudu kaga awa biyu kake da shi ko wajen hudu da rabi kana da awa biyu daga nan maiduguri road kuma kaduna zaka ka ce wallahi a- a a- a kawo za ka rana za ta faɗin maka saboda ka san ƙarfenka ba matsala sai aka ɗan samu akasi ka wuce kana zuwa marabar jos shikenan kawai sai magariba ta sai rana ta faɗi to idan ka gano sirrin kawai ne matalakawa a wurin kawai ka ba su zakka ko da saura minti biyu rana ta faɗi kai kuma za ka iya kaiwa kawo a minti biyu ba ko lokaci ko bata gama faduwa ba ka riga ka tabbatar ta ko motar ta lalace kana jaji kawai mota ta lalace baka nike zai ce to akalla sai mun jira ta huce ne ko sai an yi kaza ka dai fahimci karfe shida yanzu saura minti talatin da lafiya lafiya zan ki akwai ka fara to da ana so a yi gaggawa wannan kuma ya shiga cikin masari'u ila magfiratin min rabbikum cikin suratu al-imran da sabiqu ku yi rigirge ku yi gaggawar yin ayyukan da'a kar a jinkirta ya akwai azumi ukun kafara a wajen shi bari ya yi ɗaya a rajab ya yi ɗaya a shawwal eh, sha'ban wayan an zo shawwal kuma ya haɗa da sittu shawwal a kai wannan akwai biyan bashin matsiyaka kenan in ya je lahira ya ga ba a karɓa ba sai ce to dama an yi tsammanin an san za a rina to da bai girmama azumin ba to Allah ya samu da wa alaikum assalam wa rahmatullahi rayuwar shi take a hannun shi eh
shi ma shi wannan shi ma ya ci ma rantsuwa ne eh zai yi duk rantsuwa ce za a iya rantsuwa da sunayen Allah ko da siffofin Allah madaukakin sarki ko da wasu ayyukan shi ko da wasu ayyukan shi abinda dai ba za a yi ba shine ba za a rantse da wasu ayyukan shi ba ka ce ka rantse da sama a ba ka rantse da shi ba, ka rantse da dan adam mm. amma za ka yi rantsuwa da sunan shi ko da siffar shi da haka shine mai zaci zat ɗin wani abu ne na tattare ke tattare da shi siffofi na kasancewar shi mai halitta kamar yadda annabi yake cewa ina rantsuwa da muqallibil qulubi mai jujjuya zukata aiki ne na Allah ko siffa ce kai tashi kaga bai rantse da juya zukatan ba ya rantse ne da mai juya zukata ba zai ce ce na rantse da jujjuyawar zukata ba a'a amma na rantse da mai jujjuya zukata in mutum ya haka shikenan yayi Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa